بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to dama mun saba mukan yi tafsiri ranar laraba to amma wannan laraban sai ta faɗo daidai da ranar arba'in arba'in ɗin imam hussein duk da lokacin zaman makokin ashura mun kasance mukan yi tafsiri in ya faɗo ran tafsiri ko na hajjir balaga ranar na hajjir balaga ne amma wannan bisa fahimtar cewa in ya faɗo ran ranar ashura to ashuran za a yi to wannan karan tun da ya faɗo ranar arba'in to magana kan arba'in ɗin za mu yi insha Allah a lokacin zaman makoki na ɗan ɗauko mana bayani tiriyan-tiriyan na tarihi tun daga jahiliyar larabawa domin in ƙoƙarin na ƙoƙarin in dire a waƙen karbala don na ɗauko wannan bayanin ne domin a fahimci abin da ya sabbaba karbala da cewa mai yasa wannan aika-aika da aka yi nake cewa ayatollah mutahar ya yi littafi wanda ya nuna akwai abubuwa 25 ne kyau waɗanda yake duk cikansu miyagun ayyuka da aka aikata a karbala wanda a tarihin laraba ba a taɓa sanin ko ɗaya daga cikinsu ba a dacen larabawa yin suka kai hari da sanyin safiya ko don lokaci suka dirama gari sukan kashe mazaje ne in sun ci karfinsu su kwashi ganima shi ke nasi gaba ba su kona gari ba su kona gidaje a kan mutane amma wannan sai aka yi da laraba in sun gama ba sa cire kawo kan mutane ko sun kashe su wannan sai aka gutsara kawo ka wannan kuma a wannan lokaci sunna ta addinin nan ta nuna cewa ba a yin masalu da jikin mutum manzala ya koyar da wannan la tu masalu walau bi kalbil aqur kar ku yi masalu koda da kare mai cizo ne koda kare mai sa cutar rabies cutar haukan kare nan da yakan sa mutum ya mutu to ko shi aka kashe to kar a yance kar a yi masaru da shi wato masaru shine a bata halittar mutum gawa mutum bayan a kashe shi saboda kashi manzo Allah ya koyar da cewa ba a yin masaru ba a cire kai an ce a waƙiyan badar lokacin da ibn mas'ud ya ga abu jahal a cikin gawawaki amma ya same shi da sauran rai don ana cewa ba a ga abu jihar ba ba a ga abu jihar ba sai manzo Allah ya ce a duba cikin gawawaki aka dun ba a san an kashe shi ba ba a san kuma ya rayu ba da aka duba gawawaki sai aka ganshi da sauran rai aka ce shi a lokacin ibn mas'ud ya ce masa to yanzu gashi ba ba makawa mutuwa za ka yi kai ka shaida da la ilaha illallah muhammadu rasulullah ka tsira sai bude bakin sai ce shi ba ya san muhammadu saboda ka ba zai taɓa sola ba musulunta ba haɓa bana sannan sai ya roƙi alfarma wajen ibn mas'ud ya ce in na mutu a yanke kaina a haɗa kuma da ƙirji a soke a mashi a ɗaga don duk duniya ta shaida cewa na mutu wajen kare gumaka iyayen giji to wannan shi wato da alfahari zai yi da wannan cewa don ba amma yana ya ce a hada da kirji shi kuma ibn mas'ud sai ya tsara ka sai sai kuma mai yakon ya sa amma shi kamar yadda shi yana ganin alfarma aka yi mishi an daga shi don a san cewa shi ne fa wannan da ya rasu wajen kare gumaka to sai ibn mas'ud ya gutsura kansa sai kuma ya kama gashin kansa yana ja sai ya ja kai ma annabi sai maza na ce me yasa ka cire masa kai kaga Abu Jahal fakir me yasa ka cire masa kai yace ai shine yace yace to ko yace ban mu a musulunci ba yin hakan to waɗannan suka cicira kawuka kan kuma har da na jariri har da wani da ka tsawai na ce kun ji daga duk kawo kan suka ce ai ba gawon da muka bari da kai ana ya ce a dai duba ne aka ce suka ce yanzu ba kawo ba wanda muka bari da kai sannan sai ce ina kan jaririn nan da Hussaini ya ɗauko yana cewa a bashi ruwa aka ce ai kuwa ce ai na ga lokacin da ya sa bakin takobin sai yana tona yashi ya bizne shi kusa da haimansa suka je gefen haima wanda suka cinna ma wuta suka laraba ko ina suka harhaƙa sai da suka ciro jaririn suka yanke ka suka soke amma shi suka raka jariri mai shan nono to duk mai yi zafi haka duk mai yi zafi haka kuma ni ce har wala yau baya ga inda na rako bayani tire-tire don a san da abin da ya haddasa a karbala to har wala kuma yana da kyau a san bayan karbala mai ya faru me ya faru har ya zuwa yadda aka kama su da yadda aka kai su har fadan yazidu da me ya faru a wannan wura duk shi ma zai da ɗauki dogon lokaci watakila wannan irin zaman ashura da muke yi kila za mu irin nau'in saurare ne da suke yin shi wasu tun da suka fara a ɗaya ga watan almuharram har yanzu suna zaman ashura da kulliyun wasu suna yi duk muharram su ƙare an shiga safar wasu na yi tun daga muharram har zuwa arba'i wasu na yi tun daga muharram farkon muharram har zuwa ƙarshen safar wasu suna zama ma tun daga farkon almuharram har takwas ga watan rabiul awal kuma duk a wannan lokaci suna sa bakakken kaya ne na jaji to da yake ko da lokaci mukan ta cewa ainihin ya kamata mutum ya kokari ne ya karanta shi a kashin kansa amma mun san mutane sun kasu kashi biyu akwai kasir da muƙasir akwai wanda ko ka ce karanta ba zai iya karantawa ba kuma ba shi da inda zai karanta wannan kasir mukassir ko zai iya karantawa kuma akwai inda ma bai karanta amma shi bai damu da ya karanta ba amma zama kawai na lura da yawan abubuwa mutane suna jin su a wannan zama ne kuma suna jin su a matsayin abubuwa ne baki ba su taba jin su ba ba su taba jin ba su taba sun haka nan ya auku ba sai su ji ana bayani su ha yanzu har wannan ya auku to ganin cewa duk yadda muka yi da cewa ainihin kai karatu da mun san wani ba yin zai ba saboda haka daidai gwargwado mun san kuma bayan da za a yi mai bayani bayanin kuma iya gamsar da ka gamsarwa ya tsago ya tsaya a madadin karatu karatu ne kawai wannan maganin sa shi kuma karatu lalle sai ka daure yi don yana da magana ce mai tsawo kuma gashi ainihin lokaci kalilan ne amma dai haka nan zaka takura ka ga lalle dai ko da lokaci ka ba kanka wani lokaci na hitsa naka na yin karatu domin ka san ta hakika ne don shi addinin nan addinin nan to lalle shine tsiran ka gobe kiyama dole ka san a ina kake dauko addinin ka ayi masu fassara wal yanzuru al insani ila ta'amihi da cewa mutum ya lura da addininsa ne ina yake ɗaukowa har ina jin ko imam zainal abidin yake cewa ajaban lil insani yanzur ila ma'akulihi wala yanzur ila ma'quli abin alajibi ga mutum yana in ka zaka yago loma ka kai baki ba kana lura me kake yagowa ba zaka yago ko menene ma ko turoso ne na shin shanu ko ciyayi ne ko kadangare ne duk kana cusa a bakin dole sai ka duba ka tantance ka ga me ka dauko ka yago ka kai bakin to kamar yadda kake lura da kake taka tsantsan kan mai kake ɗaukowa kake sakawa a bakinka ga abin da ya fi haɗari mai kake yagowa kake zuba ma kwakwalwanka ma'akul don ita kwakwalwa tana cin abinci ne ilmi ke ilma yake ciyar da ita ruhinka kana raya shi ne da ilmi kamar yadda kake raya gangan jikinka da abinci to in ba za ka yago komai ka saka a bakinka ba kar ka yago karatu a ko'ina ba ko ina zaka yago karatu ka zuba makwakwalwanka yanzu nan ka ɓace saboda ka dole ka san a ina ka yago kai ka ka yago lomomin ilimin ka kake zuba makwakwalwanka ina ka ɗebo ilimin daga gidan waɗanda suka yi gaba da annabi suka yi gaba da addinin da ya zo da suka yi amfani da addinin kuma suka kafa mulki suka yi abin da suka aikata daga nan kake ɗebo ilminka ko ko daga gidan annabta ne daga tsarkakan bayi wanda suka tsaya kaɗan bisa koyarwar manzo Allah suka zaɓi in ma dai in dai ba tsayawa ba ba kyam akan tafarkin nan bane sai dai ko su mutu wanda manzo Allah ce ya duru na bil kitabi haifu da duk inda littafi alkurani yi nan suke wanda ya gwa masu da haƙ ma'ahu mal haƙ wal haƙu ma'ahu wanda aka kira aka kira su sadiqi aka ce ayyul ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin wanda aka kira su ulul amr aka ce adiyu Allah wa adiyu rasulun ulul amri minkum waɗanda aka kira su ahlul zikir fasalu ahlul zikir in kuntum la ta'lamu wajen su kake ɗebo ilminka ko kuma ko da ko ina to duk mutum ya sani lallai mutanen abinda suka aikata a Karbala intiƙama ne ɗaukan fansa ne ramuwar gayyaye ramuwar gayya suka yi kan abin da ya gagare su yi a lokacin annabi abin da ya gagare su yi a lokacin annabi shi suka yi yanzu me suka so yi a badar ku gaya mu me so suka so su yi a badar suka sha annabi suka sha annabi da duk wanda ya imani da shi addini ya mutu murus sun fito da kumajin cewa ga can an ce musu manzo Allah ya fito zai tsare ayarinsu da ya fito daga fatauci daga sham suka fito da shirin yaƙi da mahaya da masu da mayakan kafa jikinsu da sulaka suna ɗauke kibau da masu da takubba manzo Allah da shi da jama'ansa duka duka su ɗari uku ne da 'yan kai ba su fito da nufin yaƙi ba ba su rike tare da su takubbansu an ce gaba ɗaya ko guda 25 ne su ɗari uku da yawansu da sanda suka yaƙi ba da takobi ba yaƙin badar da sanda aka yi ba da takobi ba duka duka takubba kamar 25 ne duk a taron su da uku din da yanka ba yaki suka fito ba ayi asalan lokacin da labari ya zo ma ƙorashawan da suka fito cewa abu sufyan ya sulale ya isa maka lafiya lau da dukiyoyinku su suka ce to ai ba bukatar mu ci gaba tun da zama mun fito kare dukiyanmu ne kuma dukiyar damu ta isa gida lafiya lau mu koma maka kawai abu jahal ya ce ina ina dole ne mu je mu yaƙe su mu murƙushe su mu yi biki na murnar nasara mu hau kan badar mu kwana uku muna biki mu soki raƙuma mu shagiya mu yi rawa duk duniya ta san ba kamar mu kada wani sake mana rashin kunya lokacin da aka zo aka yi gaba da gaba ana kallon juna ya raunahun mitalaihim ra'ayar ai ana kallon juna wasu daga wani daga cikin ƙurashawa ya ce ya jama'a ni ina ganin yakin nan bai kamata mu yi shi wannan abin da za mu yi abin kunya za mu aikata mutum zai biyu dan uwansa ne cikin su ɗaya su fuskanci zona suna yaƙi waɗannan yan omun yanzu me ne muke so mai nan ba yaƙi da mu yanzu za mu je mu kashe yan omun mu dubi a dubi juna ana kashe kashe abuja ya ce duk dai ka san akwai ɗanka ne kuma ka ga yau su loma ɗaya ne aklatu jazur kusan jazur shine tsohon raƙumi in raƙumi ya sami gungun ciyawa ya haka ya yanki ya yanka sai dai kaga kawai kamar an sa lauje an yanki wurin wato loma ɗaya kenan kaga kawai loma ɗaya ne kawai za a laƙwame su kamar yadda raƙumi in ya yagi ciyawa ina ciyawan ki sai dai tushen shi don da yake raƙumi shi bai kan tumɓuke ciyawa ba shi ƙa'idar sai yana yanka ne kamar don haka ne ma ainihin yana taimakawa ai ga ci gaban ciyawa ko a hamada ne baya tumbukowa sai ya ci sama ya bar ƙasa ne kamar yadda mai yanka da lauje yakan yi yanki ciyawa ya bar tushe din ya ce to kai ka gansu a matsayin kawai a kalafi jazur ne ka san kuma akwai ɗanka ka san yau duk ba wanda zai aiki a cikin za a kashe su lunci kun ga manufansu kenan su kashe su duk cikansu a nemi addinin a rasa duk a huta wanda aka bakon gidan ya kashe ya kisa wanda ya kashe hamza washi ai ba hamza aka ce mishi ya kashe mutum uku ne aka ce masa ya kashe muhammadu da ali da hamza ya ce to gaskiya muhammadu ba zai kasu ba saboda ko ba zan iya isa gare shi ba duk mutanensa za su yi dafifi a inda yake shi kuma washi ya iya yaƙi da mashi an ce irin yaƙin su ne na 'yan afirka wanda kila shi ne irin zulu suke yi din nan da mashi wanda shaka zulu ya canza salon da su kan wurga mashin ne sai ce an ka wurga ka rasa makaminka saboda haka yanzu a rika sokawa ne ana zarewa ya bullo da garkuwa da wani tsari-tsari wannan da ya tarihin zulu ne to sai ce yana ganin cewa bayan da za a je ya ce ba zai kai ga muhammadu saboda mutanen za su yi da fifi shi kuma ma shi yake amfani da saboda haka ba zai iya zuwa wurin ya ce ali kuwa mutum ne hazir wato mutum ne mai baya sake wajen yaƙi in yana yaƙi yana tsara ta gaba da baya da hagu da dama ne saboda ka ba ta inda zan biyo ta in in same shi in tsara mashi ya ce amma kaga hamza ya ce hamza ko in yana yaƙi gabansa kawai yake duba saboda ka shi zan iya samun shi to kun gani sai da aka ce mashi in ka kashe muhammadu ka tsira in ka kashe ali ka tsira in ka kashe hamza ka tsira in kuma duk ukun ne ba kawai ka sami yancin ka bane kuma za ka sami babban daraja ya ce gaskiya shi shi shi da kansa ce gaskiya hamza ne kawai yake iya ya kashe saboda shi yana ya in yana yaki gaza gabansa kawai ke duba shi ko ali ko tuku ina yana sara ne saboda haka sai sai ya humi hamza yana yaƙi shi yana bi ta baya sai da ya daidaici gashi gashi sannan ya saka masa mashi saboda kai badar an je ne a kashe annabi da ba iya kashe annabi ba sai gashi kuma annabi ya nasara suka dawo suna kuka bakin cikinsu ya karu suka je suka yi uhud suka home annabi za su bi shi har cikin madina labari bai iso ba sai gabar da sun kusa isowa da sun same da in sun iya samu labari ma bai isa ba da za su sohumi annabi a madina ne to kafin su iso sai labari ya zo ai ga ƙwarshawa nan sun zo da shi shirin yaƙi sun kai mayakansu sun kai mutum dubu goma wancan dubu ɗaya ne yanzu mayakansu sun kai dubu goma mene abin yi kamar da al'adan annabi ne duk da cewa shi wahayi ake masa amma yakan so ya zama na mutane sun ga cewa kowane yana da mas'uliya a kansa yana da responsibility saboda haka yakan tara mutane a tattauna ba don yana bukatan tattaunawansu ba a domin kowane mutum in ya ga cewa shi ma bangaren abin da aka yi ne ba kawai umarni aka ba shi ba ya fi hamasa wajen yi mene abin yi abdullahi bin ubay bin salul ya ce ni ina ganin kowa ya zauna a gidansa ya kare gidansa kawai tun da sun shigo shi a nan ko abdullahi bin ubay ya san da zo ya san za a zo tsare ya san za a zo tsare don suna hulɗa da mutanen makka suna hulɗa da ƙabaishawa su sun san shi ba musulmi ne ba tun ma kafin hijira suka ce to gashi muhammad ya ya sula ya ci garin koya yake nan da ka yi ce a a yin tun dai naga an sallama mushi mai zan nuna nima musulmi suka ce ka yi sallah ka musulunta ya ce to ya na iya ai sai mutane kai a watsi ba yanzu zaka je ka kofa goshin ka a ƙasa ya ce to haka zan yi dai in daga sarari in ba yadda zan yi sai in kofa ne saboda ka shi ya san abin da ake ce su wace amma wannan zilla ne suka ce to in ban yaka nan ba ai ba zan taimake ku ba ba in ka rika kawo muku labarin da halin da yake ciki saboda ka abdullahi bin ubay bin salul ya ce shawararsa shine a zauna kowa ya zauna a gidansa ya kare gidansa to in kowa ya zauna daidai kofan gidansa mayaka suka shigo ai kaga ya zama nama ko shi kadai za samu a kofar gidansa a mangare shi shi ko abdullahi bin ubai dama zai ce barka barka da zuwa ahlan wa sa'ala ga masauki ga ruwa dama nasu ne to sawar wani suka ce a ai wannan ba dabara ba ne ya kebe ka har gida ka zauna a gida ai mu fita ko a ina ma mu tare su kafin su shigo kafin su iso gari mu tare su mutum ya san inda uhudu take yanzu ta zama ma madina yanzu da bayan garin madina ba tana da nisa da madina ba in ka kwatanta da makka sun kusa madina aiko to shi ne yasa da aka fita za a aka kama hanya za a je a cin musu a tare su a uhud abdullahi bin uwai bin salul sai ya ja sauran mutane ya ce ya bi shawarar musulmi ya kinawa ya koma da sulusin jama'a ɗaya bisa uku wanda ke nufin yana da ƙarfi a lokacin a kodansu da ya ƙoƙarin ya ja su masu faƙi jawowa ba su bi bai sai sun biye mashi suka zo suka yi uhud suka yi waƙe suka ce mun rama muku da badar jazaina kun bi badar in ji hind hind ta gutsutsire kunnuwa da hancuna na sahabban annabi da aka kashe a uhud ta zura a zare ta yi tsakiya da shi ta yi zarawan buwan hannu ta yi kwandagen kafa aka buga mata ganga ta yi rawa wannan bayan ta gatsi hanta bayan ta biya lada an kashe hamza kuma ta ce bai ishe ta ba a keta kirjinsa a fito da hanta ta gatsa ta firza sai da ta tsunka shi sosai amma ta firza don an ce mazala ce da ta gatsan ta haɗe aka ce ba ta haɗe ba ta firza ya ce shi ya san hantan hamza ba za ta je wuta ba suka je suka yi waƙe-waƙe na faɗa muku ina tunatar da kowane ne don ku ji abin da za mu faɗa na nan gaba cikin waƙe-waƙen da suka yi a kowane ibn zaba'ara wanda tun a makka ya taɓa jayayya da annabi shine ya zo ya ce to ka ce a alƙur'anin kadun su ba sun yadda allah ne ke sauka da alƙur'ani alkur'an nan naka ka ce innakum ma ta'buduna hasabu jahannam antum fiha waridun law kana haula'i alatun ma waraduha da ko da abin da kuke bauta ma duk za ku zama kiraren jahannama za ku shige ta da kuma wa'annan iyayen giji ne ba su shiga wuta ba yace to ai mu muna bautan mala'iku kuma nasara na bautan isa to mun yadda mu je inda mala'iku da isa za su ci sai aka fashe da dare ya buge annin shi ne allah ta'ala ya saukar da aya ke ce ma zara bugu raka illa jadara wasu baka wannan misali ba sai dun jidadi kawai amma sun san ba ana nufin mala'iku da isa ne ana nufin duwatsun da suke bautawa a hajjar suke bauta ma a hajjar kuma wa kudu hannasu wa hijara wa an fuzu kuma alikum naran wa kudu hannasu wa hijara makamashin wuta mutane da duwatsu to tun me suke bauta ma anan gumakansu da me aka yi su da duwatsu su ne hasabu jahannam kiraren jahannama an tun fi hawa rido za ku shige ta sun san lalle ba mala'iku ake ce ake nufi ba ba mala'iku ne za su zama kiraren jahannam ba ba kuma isa ne zai shiga cikin kiraren jahannam ibn zaba'ara ya kawo irin wannan yana cikin manya-manyan masu gaba da annabi to shine yayi waƙe bayan bayan badar yana laita ashiyahin bi badrin shahidu bi badarin ne laita a shahin bi badarin shahidu jaz a hazraji ko akwai waken ya kwanta mini wannan waken da shi yazidi ya dauka don nisa nake tuna wannan ne kenan domin yazidi ya dauki laita a shahi bi badarin shahidu jaz al hajraji min waqa'il asal laita ashiyahin ya ce shi ibn zaba'ar ai wakan ibn zaba'ara ne ko ba lura ba ya ce laita ashiyahin shi ibn zaba'ar bi badirin shahidu jaza al-hazraji akwai wanda suka je jaza a bani hashim min waƙail asal wato kenan yana cewa yana burin ina ma dattawan badar su waye dattawan badar da abu jahal da utba da shaiba da mumba da munabba 'ya'yan hajjaj su ne manya-manyan dattawansu da aka rabke aka sa su a kalib ashabul kalib to shi ne yake ci shi ibn zuba a raye wannan waƙen yake cewa ina ma dattawan badar sun ga wannan karo na yau wato na uhud to shi shi yazidu da aka kai masa da aka kai masa kan imam hussein da kan kawukan iyalan gidansa da sahabbansa sai ya waƙe da shigin irin wannan waka sai ya fara da baitin ibn zaba'ara ya ƙara da nasa ya ce laita a shiyafi bi badirin shahidu jaza al-hajraji min waq al-asar wato kenan wannan baitin yadda yake daga waƙan ibn zuba a rani ku lura shammatin da kafiran ƙuraishi suka yi ma manzan Allah bayan yakin badar shi ne yanzu shi ma yake yin wannan shammatin ba kafirin ƙuraishi ba kenan cewa ina ma sai wato a fasahan waƙi akan yi haka ne idan ka ɗauki baitin waƙan wani kai masar da shi kai kuma sai ka ɗora naka ko ba lura ba wato daga akan wannan wannan waƙen na ibn zaba'ara shine yace to ina ma da tawan badar wato wanda aka dauke ranar badar ina ma zai sun ga wannan kuma ga saba ga wani sabon nasara ba ba Uhud ba ga wani sabon nasara karbala sai ce la'ahallu wastahalu la'ahallu wastahallu faraha wa qalu ya yazidu la tashab da sun da sun yi ahalan da sahalan ahalan wa sahalan ahalu wa sahalu da sun ci ahalan wa sahalan ya yazidu faraha bari ha saboda bari farin ciki sun ci ahalan wa sahalan kai ma dalla kai ya marhaba kai yayi daidai za kuma sun ce wala ƙalu ya yazidu la tashar da sun ce ya yazidu karkai shalar shine kamar hannunka ya kambale kenan ko wato ma'ana wato ya yazidu kada ka fasa ci gaba wato kar ka fasa kashe mutanen gidan nan kashe zo duk wannan kam yayi daidai in ji daɗi ba shine ya kashe mana 'ya'yan gidanmu ba ba muhammadu ne kashe ayan gidan mu ba to yau ma ka shi kasa yi ayan gidansa ka kashe kashe su duk la karo ya yazidu la tashi ya kuma kara da cewa fajazainahum bi badrin mithluha wa aqamna mithlu badar fa'atata mun sa wannan ba a kakarsa ta ce haka nan ba jazainakum na hannu jazainakum bi badrin ba haka hindu ta faɗa kakar yazid maci magatsiya shi ma shi sai yasa a cikin baitin waƙansa shi yazid fa jazainahum bi badrin mithla mun saka musu da badar da kaman abin da suka yi a badar wa aqamna mithlu badrin fa'adada mun tsaye da shigen na badar kima yanzu an yayi dai an yi daidai an yi me ake ce mishi idan wayannan sun ci wayannan sun me ake ce an yi an ware ko me ake cewa da hausa idan wannan yayi kamar ana kwallo wannan ya ce ɗaya wannan ma ya rama me ake cewa an ware ko to yayi daidai kenan wato a ya rama an rama mun ma yanzu mun rama badar ba badar kun buge kun kashe kaka na utuba ba domin utuba shine uban hind matar abu sufyan ita ce kuma uwar muawiya uban yazid to yanzu sun rama a cikin wani da ya ci gaba da waƙensa ya ce lastu min handafi illam an taƙim min bani ahmada ma kana fa'an a wani a wani a wani wani ruwayan ana cewa ya abin da yace ba ba hinda ka yace ba lastu min utbati utbati lastu min utbati illam anta kim min bani ahmada ma kana fa'al ni ba jikan utba bane utba bin rabi'a wannan da da hamza ya kashe shi a ranar badar to ni ba jikansa bane in ba rama min bani ahmada daga 'ya'yan ahmadu ba ma kana fa'al abinda ahmadu ya aikata wato ni ba jikan utuba ba ne in ban rama a kan jikan amadu ba abinda amadu ya yi ne amadu ya yi ya kashe utuba da shaiba da dan utuba ana ce masa khalid ali ya kashe shi hamza ya kashe utuba ubaida ya kashe shaiba domin fito na fito ne aka fara yi sai ansarawa suka fito wasu samari daga cikin ansar suka fito suka ce ku ne suwa ne suka ce mu ne wani da wani suka ce ba ku muka zo ya kama in ji su lokacin da utuba da shaiba da suka fito su uku utuba ya ce ni ne utuba dan rabi'a wannan dan uwana shaiba dan rabi'a wannan kuma ɗana khalid ma wane ne zai mubaraza a cikin ku sai wasu samari uku daga cikin ansar mutanen madina suka fito suka ce ku ne suwa ne suka ce mu ne wani da wani ce ba mun zo iya ba da ku muka zo faɗa suka ce ya muhammad fito mana da 'ya'yan gidanmu me suke nufi da fito mana da 'ya'yan gidanku 'yan uwanka kai na jini fito mana da 'yan gidanku sai manzo Allah ya ce hamza tashi ali tashi ubaida tashi duk cikansu hashimawa ne hamza ya ce to mun yi daidai da ku yanzu ni ne hamza dan abdulmuttalib wannan ali dan abi talib wannan ubaida shi ma jikan abdulmuttalib mun yi daidai da ku suka ji dama irin ku ku muke so mu kashe aka kwama kwaram kwaram kwaram kwam duk su ukun aka rabke su shi hamza da ali sun tafi ko rauni ba shi a jikinsu shi ko ubaida ya kashe sheba amma sheba ya soka masa wuka a ciki saboda ka an ɗauke shi da sauran ya kuma rayu wato yi lokacin da ya sare shi da takobi shi kuma ya soka masa wuka shi yana da wuka shi kuma sai soka masa to wannan shine ake ramawa lokacin da aka yakin badar waɗannan kamar da Allah ta'ala yake faɗi wa uhura kafiratu ya raunahum mithlahum ra'ay ra'ay wannan jama'a mumina wannan kafira faɗa ne tsakanin haq da batil faɗa ne tsakanin iman da kufur faɗa ne tsakanin musulunci da kafirci ba faɗa ne tsakanin banu hashim da banu umayya ba ko banu wani ba amma su a hamiyan jahiliya mai suke kallon shi yar gida suke gani su suna ganin faɗan ƙabilanci su sun san addini suna da addini ne banda ƙabilanci ƙabilanci shine addinin su me yasa suka zo faɗa da muhammadu ya yi musu mene saboda ya zo da addini da ya ɗaukaka shi shi kuma son shi da ɗaukaka ya zai ɗaukaka a cikinsu to kai mai ganin cewa yazid kar kake wanke shi kana ce mashi amirul muminin kana cewa mutum musulunci ne an kasa fahimtar juna ne yaƙi ne tsakanin musulmi da musulmi to shi yazid ya ga maka yaƙin da yake yi ya ce lastu min utubati illam an taqim min bani ahmada ma kana fa'al ban zama jikan utuba ba in ban rama daga jikan jikokin ahmad abinda ahmad ya yi abinda ahmad ya mana to shi muka rama yau ya kuma ce fajazainahum bi badrin mithluha wa kamna mithla badrin fa'tada mun saka musu da shigen badar irin abin da suka yi mana a badar yanzu an yi balansi shi ramon gayyan badar yake kuma yazid bai tsaya nan ba a wannan waƙe nasa yayin da aka shigo da kawuka za zo da kawuka don an cire kawukan nan an bi da su gari bayan gari gari bayan gari a shiga kowane gari kafin a iso garin sai an aika ma sarkin garin gashi nan za a zo da kawukan hawarij wanda suka fice da kaba'an amirul mu'minin Allah ya bashi nasara a kansu ai magari ado a sa masa dibajai irin kyallaye din na masu dinki dibaji shine irin ɗinkin da akan yi a gefen abaya wasu kaman abaya laraba sukan yi har sukan yi da zi- da- da launin zinariya shi ake ce ma dibaji gin- aiki da akan yi wani mutane sukan yi akan aka- su- kamar su kaftani akan masu shi shi ne dibaji to an yi ɗinke-ɗinke irin wannan duk an ƙawata hanyoyi an ƙawata ƙofan gari mata sun yi ƙunshi da yake ba su yayin kitso sun fece gashin gashinan kawo kansu sun zo sun baza sun rawa ana murna Allah ya ba da nasara kan makiyan sarkin musulmi har wani bafataki mutumin madina ya tafi fatauci can sham ya je wani gari ya ga irin wannan rugun dumi da ake ya ce ani ban san ko laraba suna da wani idi ba baya ga wa'annan idai karamar sallah da babban sallah wannan kuma wani biki ake suka ci kai baka san abin da ke faruwa ba ya ce me yake faruwa ya ce ai Allah ta'ala ya ba amirul mumini na nasara kan babban makiyinsa a yanzu daga kansa ne za a kawo gari ya ce wane ne babban makiyinsa suka ce wasai ne dan ali bin abi talib ya ce sai ji kansa ya ɗauka wani iri bai kana wannan magana ko yana tsaye a tsaye a yaga abin da zai gani kawai sai ga kan imam hussein an tsiro an shigo da shi kai sai kuma ya hango ya ga imam zainul abidin an ɗaure shi da sarƙoƙi ana tura shi sai ya matso kusa shi ya sayyadi ko da wani abin da zan maka sai ma zai rabe zai rube shi ni ce na kaman kai ba mutumin nan garin ba ne ce eh ni ba mutumin garin ba ba doje ne cikin mabiyan ko da wani abin da zaka umarci da shi na zo fatauci ne ce kana da kana cikin kayanka akwai zannuwa kana sai da zannuwa yace kwarai ko yace to da Allah ka zo da zannuwan nan ka rurrufe wayannan matan gidan annabi kar a gansu don an zo da su ba hijabi maza mai zai ce na je na kwance kayana na ɗebo zannuwa na zo na dunga sassa masu aka don an daddaure su na sassa masu aka sannan na zo na ce masa da wata bukata kuma ya ce kana da kuɗi ya ce eh ina da kuɗi ya ce ka ba shi mai rike da kan husaini din nan wani abu ko ya koma da kan husaini din can gaba domin mutane kan hankalinsu ya koma ga kawo kansu daina kallon matan gidan annabi ya ce sai ni haka nan naje ni samu mai kai na ce ko zan baka dinari dubu hamsin kan za ka biya mun bukata in na baka dinari dubu hamsin ya ce menene bukatar dubu hamsin ko dinari ɗari aka bashi ai yayi daidai ko dirhami ɗari ne ma ya ce cinke mashi kuɗin da yake da shi gaba ɗaya ce cas ka kai kan gaba sannan ya ji alhali an shiga wani gari suka yi na ta ce mai shimur ta ce shimur ina da wata bukata ba ka biya mini wannan bukata ba ya ce menene wannan kai din duk duk wanda muka je gari ana kallon mu mai tare da kai din an sa shi a tsakiya a tura shi can gaba don a daina kallon mu sai shimur ya ce a dawo da kan tsakiya daidai inda suke da suka je wannan garin ne aka tura kan gaba bayan wannan shi ya ba da dukiyar da yake da don yi musu hidima sannan ya magana da ƙarfi yana cewa ya ku jama'a ba farin ciki za ku yi bakin ciki ko za ku wa'annan iyalan annabi wannan fa kan da kuke gani kuna murna kan Husaini bin Ali ne sai dai shabab aljanna sai daga cikin sai dai shabab aljanna dan Fatima Zahra dan Muhammad Rasulullah shine kuke farin ciki sai shi mure ce waye wancan mai ihun nan aka ce ai wani ba kon fa bata gidan ci da ke sai da suka somar da shi sun dauka ma ya mutu ne suka da suka bashi lokacin da kawo kan suka isa yazid ya fito wajen gari ne ta kawo kan kamar yadda ainihin za a ji a tariya ana murna an dawo da nasara yayin da da yake kawo kan na an sossoka su amma su ne an ɗaga su sama saboda haka yazid ya riga ya je can an sa mashi kujera ya zauna ana jiran a iso da kawo kan can daga nesa ko sai ga kawo kan sun fara bayyana kawo kan nan na imam husaini da na iyalan gidansa kowannensu haske yake ya fi hasken wata ranar bada inda dare ne akwai wanda yake cewa ya an wuce da an wuce da da kan husaini yana dubawa yana duban kan yana ganin haske yana kallon rana yana ganin haske ba zai iya cewa wanne wani haske ba can daga nesa kowa wa'annan kawo kan suka fara bayyana da haskensu shi ya da yana kallo su laraba suna da wata al'ada tun a jahiliyansu kamar yadda hausa sukan yi shi'umci hausa suna shi'umci da da mujiya in mujiya ta bi tsakar gida dama mujiya ba ta tafiya sai da daddare in ta shiga gida ta ce nan sai gaji mutane kikikiki a cikin kike sha bakin ruwa wai sun yi maganin mujiyan kenan wannan al'ada canfi ne kawai amma dai sun dauka in mujiya ta ihu a gida to masifa zai faru kenan da zaran wani ya ciwo sai a ce ai dama mujiya ta ihu a gida ko kuma wani ya mutu sai dama sai da muka ji kukan mujiya kawo kuma wani ya mutu dama masifan da ta kawo to su larabawa suna da irin wannan amma da da hankaka suke in hankaka ya wuce ce ka ka to masifa kenan to ya rai kuwa da lokacin da kawukan nan suka bayyana sai hankaka akan yazidu ya ce ka ka sai yazidu ya haka ya ji ji hankaka ya san kuma yana nufin to masifa kenan to shine yazidu ya wa'yansu baitotun waka yana cewa tun na gaya muku ban san ban rike baitin ba ga cikakken abin nan lace lamma bada tilkar ru'usu ashraqat tilka shimusu ala rabi jiruni lamma bada tilkar ru'usu da wayannan kawuka suka bayyana wato ina zaune ina jidda wa ashraqat ku lura ce wa ashraqat tilka shimusu shimusu yace musu wayannan ranaku wato kowanne kai kamar rana ne yana haske ya ce wa ashar tilka shumusu yayin da waɗannan kawuka suka bayyana waɗannan ranaku suka haska suka yi haske ina suka yi hasken ala rabi jiruni rabi jirun rabi jirun sunan kofa ne cikin kofofin dimashik ala rabi juruni wato ya mishe shi waka ne rabi jurun kamar da muke da kofofi a gari yan sanar suna daban-daban wanda daga cikin kofan da ya fita yake jiran a zo da kai din rabi jurun sunan shi shine sai ce wa lamma badat tilka ru'us wa ashraqat tilka shumusu ala rabi juruni sahar gurabu saha ne ba akwai wani kararru na ibar gura amma saha din ya fi saboda ya fi kama da abin da ya ce tun da ya ce saha aulata su sahar gurabu sai hankaka ya kara sama to kuma na san shi umci ke sahar gurabu fa qultu sa aulata su nace ko daidai ne ko ba daidai bane faqad qadaytu min an-nabiy duyuni fa qultu sa aw la tasif faqad qadaytu min an-nabiyyi diyuni wato yayin da wayannan ranaku suka fara haske hankaka sai ya kara ni ko sai nace ko daidai ne ko ba daidai bane na biya basu sukan da nake bin annabi qadaytu min an-nabiyyi diyuni ku ji wannan fajiri wallahi ba ma muhammadu yace nabi yace ba qaraitu min muhammadin biyu min nabi minan nabi wato annabi ne amma yau na rama na biya bashi da nake bici kaga da wa ake faɗa kenan sa'a wala tasi wato kai na ikan sa'a da guraba fa qultu sa'a wala tasi yana iya daukan yayi daidai ko bai daidai ko kuma sa'a wala tasi kai kara ko kar kai kara tunda sa'a al guraba ne sa kai karan ka aula tasi ko ma kar kai duk ɗaya ne ban damu ba hankaka sih kenan aula tasi ko kai kara ko kar kai sahawala ta kuma yayi daidai ko bai daidai wannan da hankaka yake mana sai na ce kai hankaka yi kururuwanka ko ma kar kai duk ɗaya ne ni dai na biya bashin da nake bin annabi ba su suka ya kashe man kakana na kashe yayansa bai ce daini ba diyuni suna bin shi ba su suka da yawa ya ɗaukaka da suna ganin su ne manya ya kwace ɗaukaka to yau sun kwace ya zo da addini sun yi sun yi su kashe addinin ya ƙi watsi da ya kafa addini yau sun ci riba sun yi ƙaza iya kan addini don ka san kuma yazidu ya yi ƙaza iya kan addinin nan ne ba da jimawa ba bayan ya ta'ab al'amura sun tabbata a hannunsa yanzu ya kashe husaini ya aika da mayakansa zuwa madina ina masu kara sahabbai rannan mayakan yazidu ba su bar sahabi ko ɗaya ba a madina cewa ake ai gidan ma akwai wani sahabi a ce a kawo shi ɗan kazan uba a yanka shi mayakan yazid cikin miyagun abubuwan da suka aikata baya ga kashe imam hussein da suka ga sun wannan nasarar sun je sun buɗe ɗakin da kabarin annabi yake suka ɗaura dawakinsu a kan kabarin manzan Allah dawakan suka yi fitsari a kan kabarin manzan Allah yana nan a tarihi wannan tarihi ne rubutacce da annabi suke faɗa kafin su ya fara girman kai wanda jagoransa ya hau kan mumbarin manzo Allah ya ce a kawo mashi abinci ya ce wanke hannu sannan miƙe ya jawabi ya ce yau sai kun cika zanku sai duk zan zan yanka ba a rage sahabi ko ɗaya barar kai abin nasu ya wuce nan sun ma mata taɗe kai an yi zina da mace a cikin masallacin manzon Allah an share maniyin da alkur'ani tarihi ya rubuta wannan yana nan kai zina da mace a cikin masallacin annabi aka ɗauko gwargwagin alƙwarai aka share mani da shi in shi ne addinin yazidu ko kunji in addinin yazidu ke wannan shi ne addininsa daga nan suka wuce makamai suka yi suka rubda ƙaba suka wurge shi da majajjewa suka fasa shi suka bargaza abin katangogin shi hudu duk wannan tarihi bai nuna wannan ba to kun ga wato wato mutanen nan sun fada da addinin nan ne da manzan nan suka yi fada amma ya zama su dole sai amfani da sunan addinin domin mulkinsu ya tabbata ko ba komai mutanen nan in suka ce yau a fasa musuluncin nan a koma a bauta ma hubal kamar yadda abu sufiya ne ya so yayi da ya ji an ce annabi ya mutu ce to mu koma bautan goma kanmu tun da dai annabin ya mutu wani imani ne wannan to sun san cewa ba za su sami mulki ba za su mallaki al'umma ba in ba da addinin muhammadu ba wannan ya zama dole sunan shi addinin addinin muhammadu sunan su ma suna kwanan musulunci saboda in ba addinin muhammadu ba mulki inda za su ce aji a ɗauko gumaka a mayar to za a watse musu mulki ko ya dame su amma ba addini ba bayan an taro kawo ka aka zo fada aka aje yayin shiga gari mutanen gari ana mata na rawa ana kaɗe-kaɗe da murna mutane akan bene suna wurgin iyalan annabi da duwatsu ana wurgo duwatsu don irin irin irin gidajen da tafiyan ko da ke har yanzu ba muna da irin lunguna irin wannan lungu ne ga gidaje kuma hawa hawa ga lungu wanda yake da kyar ake bi ba irin na yanzu da ake da mota ba mutane daga sama suna turugin su da duwatsu kai har ma wasu suna hasa wuta ya kama su wurgo har wani ya wurgo wuta ya fada kan imamu zainal abidin inna lillahi wa inna rajiun sai da ya kona mashi gashin kai aka zo aka aje su a gefen masallaci inda ake aje kamammu hausa na ce wannan kamammun ina ne na turku ne ko na kabul ne ko na dailam wato don haka ake kamo wato irin wa'inda a lokacin ake ganin su kabilon da suke ba musulmi ba in an je kamo su haka akan kamo bayi su a wani ce wannan kabila na wace kabila ne har wani tsoho aka ce ya zo ya ce ya dube su ya ce godiya ta tabbata ga Allah da ya kunyata ku ya ba amirul mu'mini na nasara a kanku kuma tsoho ne tukuf-tukuf ma al'adan koyarwar gidan manzan Allah sai imam zainul abidin ya ce masa ya sheikh da girmamawa ka karanta alkurani ya ce na karanta ya ce ka karanta kula as'alukum alaihi ajaran illal mawaddata fil qurba ya ce eh na karanta ya ce to ai mu ne zul qurba din ya ce ka karanta inna ma yuri da Allah liyu zai ba an kuma rusa ahlar baito wa ita kuma tatira ya ce ina karanta ya ce to ai mu ne wanda Allah ya tafi da zirjis daga gare mu ya tsarkake mu da wa'ansu ayoyi ayoyi hudu ya gaya masa ya ce wallahi ku ne ya ce wallahi mu ne sai tsoho ya daga hannu ya ce Allah na barranta daga makiya Ali Muhammad sai ne dubi ma zan azan ya ce akwai tuba kuwa yace in ka tuba Allah zai tuba ce ya rabu na tuba ina ba ni ba makiya iyalan annabi aka gaya mazir ga wani tsoho ya ce kaza kaza ya ce a kawo shi aka sare masa wuya kuma wani bayahudi rahibi ya zo ya ga kan ya ce wannan kan wani ne aka ce dan Husaini dan Fatima ne ya ce Fatima yar manzon Allah ya ce ya ce to ya ce tirmaka ya yazid ya ce ka ganni nan ni ba yahude ne kuma ni jinin haruna ne tsakanina da haruna hula sama da saba'in ne amma har yanzu yahuda in sun gani girmama ni suke amma kai tsakaninku da annabinku hula ɗaya kuke kashe kuke kashe ayan annabi har yanzu su mutane dukawa suke suna sumbantan hannun shi tsakanin shi da harun mutum saba'in ne amma suna girma shi yahudawa na girma shi yace amma ku tsakaninku da shi hawa ɗaya rak ka kashe shi sai ce ku fita da wannan rahibin zai zai zai bata mutane tunaninsu aka kore shi kuma wani banasare ya zo daga rum sarkin rum ya aiko shi da sako ya zo ya miƙa sako ya ce wannan kan wane ne sai ce ina ruwanka da kai na ruwanka da kai ya ce a'a ai na koma rum shi kai sarai kan tambayin da duk abin da ya faru kuma zan ce mashi na ga kai kan tambaye ko mene ne gani da abin da ne kan tambaye ne zan tambaye zan kuma ga mishi na ga kai to na ce mishi ban san kan wane ne ba sai ce kai Husaini ne ya ce wani Husaini wanda ya ci yana da labari ke ne ce wani Husaini din ya ce dan dan Ali bin Abi ya ce ba dan Fatima yar manzo Allah ba ce sai ce ya ce ya ce la'anatullahi alayka ya aziz la'anta ce ya ce ka mu nasara ya ma ba da labarin ba kawai ya ce ka san kanisatul hafir yana ba shi ka san labarin kanisatul hafir ana ce masa coci da yake mana yanzu muna cewa coci ne cocin kofato ake ce masa yace wani wuri ne tsakanin Khurasan da ina ne tsakanin tafiyan farsahi 80 ne ba gida gaba ba gida baya amma akwai coci a wurin ya ce mutane suke takawa su ta zuwa wannan cocin ziyara saboda a cikin wannan cocin akwai kofato wanda ake cewa na jakin da isa ya hau ne sun sa shi a akwatin zinari an aji mutane na zuwa ziyara kofatan jakin isa yana da martaba wajen nasara yanzu kai dan annabi za ku kashe ku gutsuro kan jika ku aje ka kana shan giya don an ce ya ilahi wani maganan ba na so in faɗa wallahi don abin da ban abin an ce ainihin yana shan giya har ya zuba akan imam sai yazid ya ce wannan magana da kake yi yanzu kai ainihin kana goyon bayan shi kenan saboda ka ce a kashe shi duk da dan sako ba dan sakon sarkin rum ne ba ka ce a kashe shi sai ce kashe ne zaka yi ce a kashe ce to shikenan kafin a kashe sai kalmar shahada yace dama ya sha mamaki da zai ka da zai fito zai zo yayi mafarki yace yana yi mafarki na ga annabin ku ya ce mani kai dan aljanna ni ce mamaki ya zai zama dan aljanna to sai gashi yanzu abi za a ce abi ne zai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah aka tsare masa wuya dubi yahudu yana girmama mamajikan harun dan uwan musa wanda ke tsakaninsu da mutum saba'in su suna kashe ɗan yar annabi kuma suna rayuwa suna addininsu domin nasara suna girmama kofatan jakin isa alaihissalam har sun kanisa sunansa kanisa abir cocin kofato an sa kofatan akwatin zinari ana zo ana ziyara wannan ko ɗan 'yar manzo Allah ne ana ramuwan gaya akan muhammadu shi ne aka waye gari ana cewa wai wannan mutum wai sarki musulmi ne har yana da darajoji ya halabtar da sunna sunna ko ta wanzu har ya zuwa yau har ya zuwa yau din mun gidan suka kafa sarauta suka rubuta addini ya zama shine addini kuma wala yanzu rul insani ila ta'ami kuma a lokacin duk wani wanda ya ja da su yankan waya ne akwai wani wani daga cikin sahabban annabi da ya tsufa a lokacin a kofa wanda ya musanta mai yazid abin da yake din ainihin an ce ya ɗauki sanda yana zunguran wushiriyan imam hussein an aje kan a gaban shi yana zungurin wushiriya yana ce a gashi ko duk da gashi an kashe ka amma duk da haka haƙorin har kana da kyan wushiriya sai wani miƙe ce mishi kawar da sandanka wallahi na ga manzan Allah yana sa bakinsa inda kake sa sandanka sai ya ce wallahi ka da ba don ka tsofa hankalinka ya rabu da kai ba da nasa an tsara wayanka ya fita sannan ya tara mutane ya hudu ba wannan na koma uku bayan wannan akuba ne da ibn ziyad ya hau kan mumbari ya ce godiya ta tabbata ga allah wanda ya ba gaskiya da ahalinsa nasara lazi nasarar haƙa wa ahala wanzu haƙar batsila wa ahala وكذب أمنية الكذاب ابن الكذاب yau ya taɓar da nufin makareci ɗan makareci sai wani abdullahi bin afif al-azdi ya miƙe ya ce ka zabta wallahi ka yi ƙarya wa inna mal kazzaba bin kazzaba anta wa abuka wa minista amalaka wa abahu kazzab dan kazzab kai ne da ubanka da kuma wanda ya saka wannan aikin da ubansa sai ya ce mu dogare me kuke jira da shi man ne su suka yebe suka kama shi su banu azd yan kabilansu su kuma suka yebe dogaran suka kwace shi suka kai shi gida sai ya tura mayaka ya ce ya ce ya aka yi wannan suka ce ai kabilan sun kwace sun kai shi gida ya ce akai aje a kawo mashi shi da rai kuma yake so a kawo shi suka je unguwan banu azd din aka fito da takuba aka fafata da dogare dogare suka gaba abin ba na yi bane suka gudu suka ce kai ai su ai sun shirin yaƙi sun kashe mana mutane da amma kuma kasa cin mu ce kuma sai da daddare da daddare sai ya tura su sai suka je suka balla ɗakin shi abdullahi bin afif din suka kutsa kai ba kowa a gidan daga shi sai yarsa kwara ɗaya makaho ne ba ina manta an ga muku makaho ne baya gani sai yarsa ta tashe shi ta ce baba ga abin da kake ake gudu gashi sun zo sun biyo ka gida tana kuka tana kai ciwo ina ma ni namiji ne in kare ka baba ya ce ba komai ka hau man takobi ta ba shi takobi sai su zo sai sai kai tsara sai ta ce ga wannan ta hagunka baba sai ya kai tsara ta ga wannan ta damanka sai ga wani ya biyo ta ba sai ya dunga share suna cewa kai ko tsaya wannan makawa yana ta yana ta dauki mana dauki dai dai ai mai tsakokan kura mana ai da ranga ba ai da ranga ba daya suka bullo ta kowane janibi suka dira kansu suka mu makure suka kwace takobin suka fita da shi yarinyar tana kuka tana kai ce yanzu za a fita da baba na ba mataimaki suka fita da shi suka kai gidan ubaidullah ce to tsohon banza an kawo ka ba yanzu zan sare maka wuya bayan sun ja in ja ya faɗa ya faɗa ya faɗa ya faɗa ya gaggaya masa maganganu shi ma shi abdullahi bin afif sai ce zan sare wayan kai ce alhamdulillah kun san inda ya zama kawo ido ɗaya ya rasa a waƙiyatul jamal ido ɗaya kuma ya rasa a waƙiyatul sufin yana da cikin mabiya imam ali ya ce tun kafin uwarka ta haife ka nake roƙon shahada ya ce mai ibn ziyar tun kafin uwarka ta haife ka nake roƙon shahada ban samu ba kamar na samu na ran zarin jimar ban samu ba na rasa ido ɗaya kamar na samu na ran sifin ban samu na rasa ido ɗaya yanzu da rasa idanu biyu na zama makaho na fin dare ba zan sami shahadan ba ina ta takaici ban sami shahada ashe ashe ashe alhamdulillah Allah zai azuta na da ita kuma na kasance ina roƙon Allah ya bani shahada a hannun mafi fajircin bayi wanda ya fi ki a cikin bayansa alhamdulillah ashe kai ne da wanda ya baka aiki ya ce kuma da shi a sare musu aka sare musu da wa'annan duk suna cikin shuhada karba da abdullahi bin afif da aka kashe da wancan tsohon da muke faɗi wanda aka kashe shi a dimashq wanda wanda da da farko ya zo yana yana cewa na gode ma Allah da ya kunyata ku amma da Imam Zainul Abidin ne mishi bayani ya gane sannan ya ya tuba shi ma Yazid ya sa aka ce shi ma yana cikin shuhada a Karbar da kuma wannan ba nasari wanda ya bada kissan kofato cocin kofato shi ma yana cikin shuhada a Karbar har yanzu ana iya samun shahada a karbala ba sun yi wannan domin su batar da addinin nan ba ne ka tsaya kyam akan addinin akan tauran husainiya abinda imam husaini ya so ya cimma burinsa wanda suka suka dauka sun sun gama da shi to har yau yau din nan ana iya samun shahidin karbala a yanzu ba mu gushe ba na samun shahada a karbar a nan ba a kashe wasu yan uwa kan ashura ba shahada a karbar insha Allah kuma ko shekarun jiya ba a tada ban ba aka kashe wajen mutum arba'in za su je karbala shuhada a karbala abinda suka yi neman su batar bai batu ba addinin muhammadu ya rayu yana cikin abinda sai da zainab ta faɗa ta ce tana ce ma yazidu ka yi duk abin da za ka yi wallahi ba za ka taɓa batar da ambatonmu ba ba kuma za ka taɓa share addininmu na fata zan ga wurin in kaya maku ainihin abin da sai da zainab ta faɗa akwai wani abin da na gani ya bani mamaki sai naga azzaluman yanzu suna kawo hujja da wannan shine yazidu yana kan imam sai yana gabansa sai ke shi wannan ne shine mai yanda yake cewa ubana ya fi ubanka uwata ta fi uwarka ne kuma na fi ka sai ce amma inda ya ce wato yana magana da kan husaini yana cewa wannan mai nufi ke cewa wato shi kusurin ne ke cewa ai ni na fi yazidu uba na ya fi uban yazidu uwata kuma ta fi uwar yazidu to shi ne ke cewa wannan nufi ke faɗan haka to amma inda ya ce ubana ubansa ya fi ubana ya ce an yi ta hakim an yi hukumci kuma ubana ne nasara ba ubansa saboda haka anan ka ga wato ubansa ya fi uban Hussein kenan tunda yake an yi hukunci yanzu an ce waye sarkin musulmi an ce uban yazidu ya ce inda ya ce kuma uwarsa ta fi uwata wannan kam bayan da za a kwatanta uwata da yar annabi na san uwarsa ta fi uwata amma inda ya ce ya fi ni Allah bai karanta inda Allah ke cewa yake cewa kulla kuma malikal mulki bai ce to ashe da dama ka san azalman yanzu kullum kulla kuma malikal mulki ne wai su Allah ya ba su mulki tutul mulka man tasha amma sun tsaya nan mun karanta a tafsiri nake cewa ai wannan ayan azzalamai sukan ta kawo ta amma sun ce malikal mulki sai zai shiru tutul mulka man tasha sai zai shiru to a ci gaba mana watan zu'ul mulka min man tasha wato izzu man tasha wato zulman tasha a kar malaman in da aka ce masa amma kuma watan zu'ul mulka ba sai ka ji kuma ya ba sa kuma shi dai kawai an bashi mulki ne an gama kar a cire shi a mulki to hala bai karanci ne yanzu da yake ce hala bai karanta malikal mulki ba wato ba shi gashi shi Allah ya ba mulki bai ba bai ba bai ba Husaini ba har yanzu ban ga wurin ba afuwa ina son in karanto mana jawabin sai da zainab ko da wani bangare nasa da kuma jawabin imam zainal abidin wala in ba kawar da ambaton mu ba kuma za ka taɓa share addinin mu ba wanda yake nufin shi a ganin sa wannan nasarar da yayi shine karshen wannan addini sun dauka sun sun kawar da wannan addinin ne zai kuma ya kuma kawo kenan har abada tun bayan ubansa ma'auya ya bayan takim din da suka ce sun yi da kuma kashe imam ali ainihin suka suka mai da ka'idan hudu ban juma'a sai an tsine mali a zamanin ma'auya an yi masallaci sama da dubu saba'in dubu saba'in da ƙwara goma duk ana hawa mun bari ana tsine mali ana ganin shi kenan ƙarshe ƙarshe ya zo yanzu kamar yadda aka san cewa juma'a ba za ta kammala ba sai an yi huduba akan yi huduba ne sannan liman ya sauko sannan a yi sallah to haka kuma sai aka mai shi ka'ida ne ita hudubar din nan ita kuma ba za su ba za su ba za ta kammala ba in ba an tsine ma ba wato in baka tsine ma aliba ba hudu ba in kun ba hudu ba ba sallah haka aka yi shekara da shekaru kuma aka dunga tursasa duk wani ambatan ali aka hana ba wanda duk yayi ba ali yanzu nan zai gamu da gamansa har mai suna ali yana gamuwa da gamansa ba a ba a sa suna ali ko hasan ko wasayi duk an hana gwamnati ta hana aka yi ko shekaru a hakan amma da yake Allah ta'ala mai kawar da abin da ya so ya tabbatar da abin da ya so yau ina ambaton ma'awaya ina ambaton yanzu da yake kamar yadda sai da zainab ta faɗa ina fata zan ga wannan wuri don ta yi hasashen wannan zai faru ta ce wannan aibata ka akan abin da ka aikata ba zai rabu da kai ba abadal abidi har abada ba za a tuna da wannan mummunan wannan na ga faɗin wannan tsohon wanda Allah ya shirya ta ce alhamdulillah radi qatalakum wa halakakum wa rahar bilad min rijalikum wa amkana amiral mu'minin minkum sai imam Hussein ya ce ya sheikh da girmama hal qira'atul qur'an yace na'am yace ka san qul as'alukum alai ajran illa al-mawtatul qurba yace eh yace to mu ne da qur'an ya ka san wa'alamu annan ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi kuma su huwa lir rasul lir qurba don zana ce muku aya hudu ne kawo yace to ai mu ne zur qurba din nan yace masa kuma ka karanta ayatul tadhkir inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ala al-bayt wa yatahhirakum tadhkir yace sheikh yace yace to ai mu ne aka ce sai shi wannan tsohon ya kuka ya ce wallahi ko ne ya ce wallahi muni sai ya kuka ya ce ala billahi innakum hum ko ne waɗannan kala ali bin al-husayn tallahi inna lanahanukum min ghairi shakk wa haqqi jaddina rasulullah inna lanahanukum fa baka sheikh war ma imamatahu yadda ya wurga da rawaninsa ورفع رأسه إلى السماء وقال اللهم إني أبرأ إليك من أدو آل محمد من الجن والإنس سنجي هل, هل لي من توبة فقال له نعم إن تبت تاب الله عليك وأنت معنا قال أنا تائب فبلغ يزيد معاوية حديث الشيء فأمر به فقتل na jin wannan magana yana gaba ne akalla na ga maganan da da imam zainul abidi ne ya yi shi ma yana son karon roman lokacin da aka zo da kan husaini aka zauna sai ainihin ce shi maganin yana da muhimmanci amma ban ga wurin ba cikin zan karanta muku abin da shi imam zainul abidin ya faɗa tun da shi akalla na gago yayin da sai sai shi yazid bin awa ya ce wani mai hudu ba ya hau mun bari ya hudu ba sai ya hau wannan na dan kawo muku ramzansa a ranar ashura ya hau yake cewa godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ɗaukaka amirul mu'minina yazidu dan mu'awiya mu'awiya sahibi dan sahibi mai dubban darajoji ya shiga kodawa shi yana ta faɗa yana ta faɗan manaƙiba yazid yana cikin yin hakanan sai imam zainul abidin ya miƙe ya katse shi ya ce wai laka ayyuhal khatir اشتريت مرضات المخلوق بصحة الخالق فتبوأ مقعدك من النار ice kai can ka kai wannan mai hudu ba ka siyar da yardan Allah ka sayi yardan mahaluki da fusata mahalicci kuma saurari makomanka a wuta sannan ya dubi yazid ya ce ka bani izini in hau waɗannan katakan magana bai ce musu mumbari ba sai shi a sai mutane suka ce wannan wannan wannan kawai mariri yaro mariri Allah wani magana zai ce ka ba ku san shi ba ko ku san wannan ba ya fito daga gida ne fa nan ban ga an kawo shi ba amma na sani a wani wuri yake cewa kabiruhum la yuqas wasagiruhum jamratul la yutas ashe ya san gidan yace wa babban su ba za a kwatanta shi da kowa ba yaron su kuma garwa shine banda baya da suno wannan ba in ya so ya hawaye magana ba zai sauka ba sai ya kamar yace innahu in sa'ida lam yazal illa bi fadihati wa hudirati alib abi sufyan sai ya ya wawo fallasa mu ya mene ya ce fadiha sai ya ainihin ya bada mu ai in yana hawa yanzu za mu tozarta da ni da banu da alib abi sufyan duk zai tozarta mu sai mutane suka zama maki a ya suna ta mamaki abin da yake faɗi sai ce ya ƙara cewa innahu min ahli baitin qad zaqul ilma zaqqa karzakul ilmin zakka ya ce wa'annan mutane ya fito fa daga gidan ilimi ne wanda ainihin ba sun sha ilimi sha sai mutane kuma suka shiga suka shiga mamaki wannan su sun gashi an daure shi kuma gashi ma bai da lafiya don kafafunsa sun zama kaman kamar faskare saboda tafiya an kona masa gashi duk ga su an daure ta wannan mai zai yi to sannan dai ya ce suka ce to to sai hau din sai ya fara magana nan bai kawo hudu ban karmalaliyanta ba a wani wuri ya kawo ainihin batun tamidi da ya yi yana ce wa ainihin godiya ta taba daga Allah farko wanda ke ba fa mafara ga farkonsa na ƙarshe wanda babu ƙarshe ga ƙarshensa ya ci kawai ta yana ta ambatan Allah da abin da ke shine ahalinsa ya ta ya ta sannan kuma ya yi salati ga annabi sannan ya fara magana ya ce an ba mu ayyuhan nasu wala Allah ba zan iya karanto muku duka ba kila amma zai daɗi in an karanta saboda dole ina karanta zan fassara kuma har wala ya ce ya ku mutane an ba mu shida otina otina sittan wa fuddalna bisab an ba mu shida an kuma fifita mu da bakwai utina ilma wal hilma was samahata والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين an ba mu ilimi da haƙuri da kyauta da fasaha da jaruntaka da kuma soyayya a zukatan mumini ba mai son in ba mumini ba kuma an fifita mu da cewa annabi bi anna minnan wa fuddirna bi anna minnan nabiyul muhtar muhammad wa min wa minna siddiq siddiq na cikin wane ne siddiq Ali bin Abi Talib Amirul Mu'minin wa min at-tayyar tayyar fil jinan eh Ja'far at-tayyar kenan muna da wanda yake mai yake tashi aljanna kaman tsuntsu wa minna asadullahi wa asad rasuli wane ne wannan Hamza kenan wa minna sibta hadhihi al-umma sibta ar-rahma wa imamai al-huda alhassan wal husaini kenan sai dai shi ba bai ahli janna suna cikin mun nan bai kawo ba yayi shiru amma amma na cikon bakwai din shine wa min nama hadiyu hadhihi al umma san ko kuskuren rubutu ne ba amma ba shi ana wa min nama hadiyu hadhihi al umma wato kila shi wannan mai rubutun ya ga sibtar wannan su biyu ne amma an sa su a lissafin ɗaya ne النبي المختار نامن أسد الله وأسد رسوله نامن سبتي الرحمة وإمامي الهدى to in ka sa su biyu kaga shida kenan amma lalle a matsayin ɗaya ne sannan kuma wamin na mahadi hadhihi al-umma imam mahdi ajallallahu farajahu al-karim na cikin mu ayyuhan nas sanai sai ce man arfani faqad arfani wa man lam yarfani أنبئه بحس بحسبي ونسبي أي أيها الناس أنا ابن مكة والمنى أنا ابن زمزم والصفا أنا أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى نيني نيني أن makka da mina ni ne dan zamzam da safa ni ne dan wanda ya ɗauki rukuni da gefen mayafi wane ne wannan manzo Allah sallallahu alaihi wanda ya sa hajarul aswad a mayafinsa aka daga aka maida shi wajen to ni ne ni ne ni dan ni dan sa ne anabin al-khabiri am anabin khairu man itazara wartada anabin khairu man ta'ala wahtafa anabin khairu man tafa wasa anabin khairu man hajja wa labba anabin man hamala man humila ala al-buraq fil hawa ni ne dan mafificin wanda ya sa riga da ya daura gyabto ni ne mafifici dan mafificin wanda ya sa takalmi mafificin wanda ya dawafi da sa'ai mafificin wanda ya hajji ya talbiya ni ne kuma dan wanda aka ɗauke shi a buraka zuwa sama ana muhammadin mustafa أنا ابن محمد المصطفى أنا ابن علي المرتضى أنا ابن من ضرب حراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله وانيني وانا علي المرتضى وانيني da takobinsa ne sai da addinin ya tabbata annabin man daraba bayna yadai rasulillahi bi saifain yawa ni ne dan wanda ya yaki a gaban annabi da takobi biyu wata ana bi rumhain ya suka da masu biyu a lokaci guda wa hajarar hijiratai ne hijiran nan guda biyu hijiran farko da na biyu duk da shi akai wa baya a bai a ce ne bi bai a mubaya a nan guda biyu wasu akwai bai a shajara shahararriya kafin nan kuma akwai akwai wanda ake ce bai a shajara ko bai a raduwa ga kuma mubaya an farko to shi ya duwaye nan mubaya'o'in guda biyu وتاج البكائين وأبصر الصابرين وأفضل القائمين من آل ياسين رسول رب العالمين أنا ابن المؤيد بجبريل المنصور بميكائيل أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وقات وقاتل المارقين والناكثين والقاسطين والمجاهد والمجاهد أعداءه الناسبين وأبخر من مشى من قريش أجمعين وأول من أجاب واستجاب لله ولرسوله من المؤمنين فرقم وندي إيماني يا أمسى من الله ni dan sa wa awwal sabiqin wa qasim al mu'tadin wa mubidid wa mubid al mushrikin wa saham min maramillahi ala al munafiqin wa lisan hikmatihi al abidin wa nasir dinillah wa wali amrillah wa bastan hikmatillah wa aibata ilmihi سمح سخي بهي بحلول زكي أبطي رضي مقدام مهام صابر صوام محظب قوام قاطع الأصلاب ومفرق الأحزاب أربطهم أنانا وأثبتهم جنانا وأمضاهم أزيما وأشدهم شكيما أسد باسل يحضنكم في في الحروب إذا إذا إذا ازدلفت الأسنة وقربت الأئنة طعن طعن الرها ويضروهم فيها ذوي الروح الحشيم ليث الحجاز ليث بن زاكي زاكي ليث الحجاز وكبش العراق كبش العراق هذا أن ينكش العراق ينكش راغوين العراق makiyun madaniyun haitiyun aqabiyun badariyun ahadiyun shajariyun muhajirin min al-arabi sayyiduha wa min al-waga laifaha waga yaki ke wato a yaki kuma shine shugaban yaki warithul mash'arai wa abu sibtai al-hasan wal husayn zaka jaddi ali ibn abi talib sun makar sannan ci gaba da magana annabin fatima ta zahara annabin sayyida ta nisa bai ce bai gushe bai yana ta faɗa yana ta cewa ana kaza ana kaza ana kaza sai mutane suka shiga kuka sai kuka sai aka shiga kuka sai zai da ji tsoron fitina fitina ba za ta taso yanzu kuma an shiga maganan sa ya girgiza mutane ana ana kuka sai ce ma mai kira sallah kira sallah kira sallah ai lokaci yayi sai aka yanke maganan abinan imam zainul abidin da da kiran sallah sai mai kiran sallah ya ce Allahu akbar Allahu akbar sai Ali alayhi salam ya ce la shay'a akbar min Allah da ya ce ashhadu an la ilaha illallah imam zainul abidin ya ce shahida biha sha'ari wa bashari wa lahmi wa dami da da mai kiran sallah ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah aka ce sai da ya kuka nan bai kawo shi ba sannan ya dubi yazid ya ce muhammadu dinnan kakana ne ko kakanka in ka ce kakanka ne fa in za'amta annahu jadduka faqad kazzabta wa kafarta وإن زعمت أنه جدي فلما قتلت فلما فلما ذا قتل أخي ينونا كم بابانسا sannan kuma wuri fa ya ruɗe ya sake ruɗewa da kuka to shi ne yazid ya ga cewa yana jin tsoron fitina ya ga cewa to gara ya rabu da wannan ya rabu da wannan tun da wuri shi ne ya kira imam zarin abidi ne ke ce masa to akwai abin da me kake so in maka kamar da nake faɗi ranar ashirin ki to yana tsammanin zai ce yana son kuɗi ne tunda shi masu mai abubuwa ne sai ba da abubuwa da shi na gani wani lokaci to sai ce ina bukatan abu uku a wancan ina ce muku abu biyu ne ya ce yana so to lalle akwai wani ruwaya ne mai karfi na cewa lalle ya ce abu uku ne na farkon su kuwa shine kawukan da aka ciccire ya bashi wanda ya hada da kan imam zainul abidin da sauran kawukan kan imam mai nace kan kan imam Hussein da sauran kawo kan nota wanda aka cire la shakka kuma ba za a kyale kan hani bin urwa da muslim bin aqil a cikin jumlan kawo ka dai a wani ruwaya nan bai kawo shi ba bayan da ya faɗa abubuwan nan guda uku sai ce amma ru'usu falaka zalik amma ru'usu falaka zalik wannan kawo kakan kana iya kwasa wanda yake nufin ya ɗanyi ciji akan ya ce na biyu kuma da ka ce a maido muku da hijabin sai da zahara ba ma hijabin ba duk kayan da aka karba daga wajen ku duk zan ba na uku kuwa ka tsaida zaman makoki a nan fada na wannan kama sai ce to aika ce min duk abin da na tambaya zaka bi menene kuma yanzu zaka sai ce to shikenan wannan ma aida to sai da aka tsaida makokin na farko sannan kuma ya ba su duk kayayyakin su sannan kuma da kawo kuma suka bi duk garuruwan nan da suka bi da za a je da su Dimashq hanya mai tsawo ba an yi yanke ba ne an zagaye ne don a ciki har an bi ta ba'alabak inda akwai sai da rukayya rukayya ce ko eh sai da rukayya wadda ta rasu a nan an kabarinta yana wurin yana ina jin ba ruqayya ba yanzu ruqayya ba ta rasu a Dimashq ne akwai ɗaya ta rasu a Dimashq ɗaya ta rasu a Ba'alabak saboda ana jin su a ƙasa ta ci wuya to haka ita ɗaya ta rasu a Ba'alabak wanda ke cikin Lebanon na yanzu aka bizne ta anan kabarin ta ranar mutane na zuwa ziyara ruqayya ina jin ita ta rasu a a Dimashq ne akan kan kan kan babanta da ta dunga kuka shi yazid ya je ce menene wai aka ce to tana son ta ga babanta ya ce a kai mata kan to shine aka kai ta rungume tana cewa baba tana kuka sun dake mu da sanduna sun hana mu abinci baba ina ma na mutu ban ganka a wannan hali baba wane ne mai shine maraya da wannan karamin shekaru na baba tana ta irin wannan tana ta kuka har sai da Zainab tana ce ma Zainab Abidin cire ta fa akan kan baban nan nata kukan ya ya tinci kyare ta ta ɗebe kewanta abinda ke damun ta faɗa sai zuwa can aka ji shiru ta rasu akan baban nasa to sauran kawuka an bashi kuma wannan shine yafi ruwayan da yafi za yafi inganci duk da akwai ruwayoyi daban-daban da wasu ce a kaza ne wasu ce kaza ne wasu ce kaza ne wasu ce a ya ce ba zai bashi kan ba wasu ce a ai wane ne zamanin kowanne sarki ne na banu umayya shine ya ga kan ya bizne ga sunan ga sunan amma dai ruwayan da yafi inganci wannan shine wannan da yace amma ru'us falaka ba kawo kaka kama ya fasa saboda ka an bashi kawo kan kuma ya koma da kawo kan karbala kuma sun bizne kowanne gawa tare da kansa wannan shi wannan shi fi inganci yana mun kaji kaji wani sun ce an kai kan ina daga nan kuma aka wuce da shi ina hau akwai a misira suna cewa yana nan a misira wadda an aje shi a askala ne lokacin da faranji suka zo sai aka ji tsoron kansu toni sai aka je aka ciro shi aka kai shi wasu na cewa an kai madina ne aka bizni a madina kusa da kabarin sai da zahara wasu na cewa an kai kato amma dai wannan shi fi inganci cewa kawo kan nan imamu zainul abidin shi ya koma da su karbala ya bizne su tare da jikunansu to mutum yana iya cewa ne da yake lokaci na ƙurewa amma zan yan ƙoƙarin in kammala wannan magana mutum yana iya tambaya ya ce wai to wai me yasa Allah ya kyale aka yi wannan abu ne ashe ba mai iko ne ba shi kan komi ashe ba shi ne ya hana a kashe muhammadu ba a badar da uhud da handak ko ashe ba shi ne kuma duk lokacin da aka yi yunkurin kashe shi a wurare da dama ma duk ya hana kashe shi ba sai da isar da sako to me yasa ya kyale aka kashe hussein me yasa kuma ya kyale bayan bayan manzon Allah aka kibin wasiyan annabi alhali yana iya tilasta musu ko sun kamar yadda ya tilasta sai mu ce maka hikima ta Allah ta'ala Allah ya so manzon nan ya isar da sako manzonsa ne ya aiko shi da sako kuma lazim zai isa wannan kam wani bai isa ya hana shi isar da sakon ba ko da ya so hana shi sako kam sai ya isar saboda haka Allah ta'ala ya riga ya kaddara cewa ko menene zai faru sai manzon nan ya isar da sakonsa kuma sai ya addinin nan ya kafu a hannun wannan manzo kafin ya bar duniya to me yasa Allah ta'ala ya kyale aka ibin wasiyan annabi sai mu ce dama Allah ta'ala ya san nufin mutanen ba dama ba su niyyar za su kuma in Allah ya da sakon shi ya zama hujja akan mutane sakon nan fa ba nasu bane ba na Qurayshawa bane ba na Larabawa bane sakon Allah ne ya zuwa bil adam baki daya saboda haka wani zai iya hana zai hana Allah isar da sakon ya ce to shikenan ba isa ma a kawo sakon ba amma nufin su mene su hana addinin su su maƙiya annabi mai suka so su hana addinin to wannan ne alfa ba Allah bai yarda sai da sai da manzon ne ya isar da duk sako gaba daya har aka ce masa ka isar da sako gaba daya sauran abu kaza sauran abu biyu yanzu ya rage maka ka koya musu haji ka kuma nada magaji yayi wannan kuma manzo Allah ya sani ya sani sare ya san duk abin da zai biyo baya kuma ya faɗa ya faɗa a wurare daban-daban zaka ji abubuwan da za su faru da sai ka ga an ce manzo Allah ya faɗa za su faru ya san waƙiyan Karbala sare Imam Ali ya san waƙiyan Karbala sare har ma an ce an ganshi yana yana sumbantan hannuwan Abbas ɗansa ya sumbanci wani sumbanci wani sai wata ce ya kanka da sumbatan hannuwan yaron ne ce za a sassara hannuwan ne wajen kare ɗan uwansa an ce ma lokacin da ainihin aka haifi Abbas Imam Hussein ya garzo yana ta farin ciki yana ce baba ka sami ɗa ya ce ka yi farin ciki da samun ɗan ne nan da ne ce ƙwarai ko ya ce a ko domin kare ka Allah ya sa aka haife shi mai kare ka ne dama ya kasance imam ali yana cewa abin nan da zai faru a karbar ya Allah cikin yana ka ba ka ba Husaini masu kare shi sai Allah ya bashi Abbas to kaga wato ina ina faɗa wannan da ake duk an fahimci an san abin da zai faru to amma me yasa Allah ya kyale ya faru to sai mu ce maka in kana da hankali Allah yana gwada mutane ne ba ya tilasta musu addini duk abin da za ka yi Allah bai kyale ka kai za ka je ka same shi ranar hisabi inda za a hana ka yin abin da za ka yi a hana ka a tilasta maka imani da takawa da ibada to wane ne zai sami credit kai kai ba kai ba ka kai ba ka baka so ba amma kuma tilasta ka ga zo mutumin kirki ai ba kai kai baka cancance yabo ba kenan ana gwada ka ne saboda haka Allah ta'ala ya san akwai abin da suke rurawa za su yi tun annabi yana da rai ya san ba makawa kuma za su yi abin da suke so kenan saboda haka sai annabi yana ta masu wa'azi yana cewa na yi kawacin na yi kawacin in na so zai faɗin mutane da sunayensu amma na yi kawacin don ko za ko mutum zai gyaru kuma na mu'ansu sun gyaru su kuma sun zarce akan abin da ra'ayinsu sai da abin da ya faru ya faru har aka yi jamal aka yi siffin aka yi naharwan aka zo aka yi karba kuma wani yana iya cewa to a me yasa shi husainin nan wanda allah ta'ala ke gudanar da karamomi a hannunsa masu ban al'ajabi ya yi kwana da kwanaki ba ruwa alhali kuma zai iya hudu ruwa ruwa fito ya ma shayi an ce akan hanyarsa mana zuwa karbala ya wuce rumfan wata mata ba nasariya ya ce mata ko akwai ruwa ta ce na ai ba mu da ruwa tsakaninmu da ruwa da nisa ke kaɗai ce ta ce ina da ɗana amma ya je ɗebo ruwa kuma aka daɗe ba dawo ba kafin ka ganshi nan sai yamma ta yi saboda tun safe aka je ɗebo ruwa sai dawowa da yamma sai imam hussein ya tona wani wuri a gefen rufin sai ruwa ya fito ta ga ruwa na ɓaɓɓugowa su ya wuce ta ce kai ne wa ne kai ne kai ne kai ne isa ya ce a ba isa ba ta ce to wane ne kai ta ce ya ce shi ne husaini ba ta san shi ba ya wuce ba ɗanta ya dawo ga ruwa na ɓaɓɓugowa ce ba mama ya aka yi wannan abin da ce ai wani mutum ne ya zo an ce zo nan yau zai ce duk inda yake sai na bi shi yana cikin shuhadawar karbala ya ji a nan yi imani ranar yi imani ranar aka kashe shi yana cikin shuhada uwarsa ta biyu ita ma an tana cikin shuhada a karbala to wannan aya shuhada to me yasa ba zai tona ruwa ba ruwan ya bulbulo kawai duk su ci abinsu ko ya ko ya ɗibi tsakon kwani ya watsa ma mayakan yazidu duk su mutu zai iya yin hakan amma Allah ta'ala yana son ne ya gwada kowa da aikinsa ya sakanta masa da ayyukansa ba an fi karfin Allah ba su wa'annan ana su a basu babban daraja ne yasa aka ba su wahala din suka ci wahala suka daure domin ya zama sun ceci addinin nan duk mutane su san ahlul haq su san ahlul batil saboda kowane yana da ahalinsa kun ga ma ibnu zayyar yace wai ai gode ma Allah da yau da ya tozarta makaryata da ahalinsa ya tabbatar da gaskiya da ahalinsa sai abdullah bin afif ya miƙe ce kai ne kazzab kai ne makaryaci ya kashe shi ta nan mutane za su san cewa ni ne ke da gaskiya wannan wannan waƙiyan karbala kamar yadda kike da ranar ashura waƙiya ce da ta raba al'umma biyu husainawa da yazidawa gobe kai ba yazide ne ko ba husaini don a san gaskiya da ahalinsa domin da ainihin za a tilasta addini ya tabbata to da ainihin ya zama na kenan in wata rana aka daina tilasta shi din ba za a yi shi ba ko to da ma Allah ta'ala bai kasance mai tilasta ma mutane addini ba amma ya tilasta isar da sako ba su iya hana annabi isar da sako ba sai da isa ba su iya fin karfin annabi sai da annabi fi karfin su amma bayan nan sun shiga gwaji wanda ya imani saboda jin tsoron mutuwa da ya yi imani imani domin dole don baya so to duk ya bayyana kinsa da imanin a sarari an gani kuma ya aikata abin da zai aikata shi ma an gani gobe kiyama zai ga abin da zai samu su kuma wa'annan da suka sami wa'annan ɗimmin darajoji na cin jarabawa to su kuma su sanadiyan jarabawan sai ta zama tsira gare mu mu da muka bi hata barkinsu mu wasu biyan ta barkinsu an ce imam hussein da sai da suka yi na taitai ta kukan kishi ta shi ya baba kishi na kashe mu in ka tona ƙasa ba za ka fitar mana da ruwa ba ya ce zan iya ya ce to ta ce kai mana haka nan man ya ce to sai ya zo da ita bayan tentinsa sai ko ya tona ruwa sai garo ya tona ƙasa sai garo ya ce in kika sha za ki iya sha amma in kika sha magoya bayan mu gobe kiyama za su ci kishi in ko kika daure ba ki shiga masoyan mu sai ta ce to na zan daure kun ga ashe wato kenan wahalolin da suka sha alhari ne mu gare mu sun cece mu ne wane ne ke iya gane cewa ainihin imam Hussein ya amar da addini da kansa ma'anansa kenan ai domin ainihin da a ce ya miƙa waya ne da addini ya mutu da mutane irin su yazidu su ne za a ta ce masu sarakunan musulunci amma yanzu ma akwai irin yazidu ana ce mashi sarkin musulunci har yanzu akwai yazida da yawa ana ce masu sarakunan musulunci amma me akwai wata murya ta daban ko ba ta da ƙarfi ko ba ta da yawa akwai husainawa mukan ba mu yarda ba ta ce maka sarki musulmi amma muna ganin kai sarkin fasikai ne amma da ba dun imam hussein ya sadaukar da kai ba da duk wannan fasikan sai a ce masarakunan musulunci amma sadaukar da rai da yayi shine ya ceci addinin har muka san gaskiya da ahalinta muka san ƙarya da ahalinta muke iya bambancewa akwai wani cikin bayan Allah na gargura ya kasance duk lokacin da zai sallah kafin ya kabbara sai ya ce assalamu alaikum ya ba abdullah sai ka tamashi mai duk sai kai ziyara imam Hussein kafin kai sallah ya ce wannan sallan da muke yi albarkacin imam Khomeini albarkacin imam Hussein da ne shiru kun ta ce lalle haka ne saboda shi ce ci addini inda ba don sadaukar da kai da ya yi ya zama ainihin shine sanadin akasar addini da ahalinsa ba da yazidu ya kafa addini sabo da an ce mashi musulunci incidentally ina jin wannan rannan sai na bude talabishin na dade ban je wani satellite mai yawan canalolin kiristoci ba to akwai wani wani shi propel kobus yana da coci kai naga ana ana jibgarawa band sosai duk da garaya da ganguna da menene a cocin an zo shi ma har shi ma shi prophet din cocin yana cewa ya ana ta rawa gingin ana ta tsanin ce to ba na ce wallahi da ba don imam hussein ba da abin da muke a masallaci ke da muna nan muna cima muna ƙasa muna ce la ilaha illallah ana ta rawa liman ya baza ya riga ya goye watso ya watso ya watso da bai san da ba mu san meye addini ba ba ga kirista ba ba addini annabi isa bane amma an canza shi yanzu addini annabi isa suke bi na ce o o o lalle kam gaskiya ne da ba don imam husaini ba da muna nan wannan shine addini in ma mun yi gare mu gama ma lokaci na ƙurewa bari in tabbatar muku da cewa wallahi da mu'awiya mulkinsa ya dawwama akan addinin nan wallahi da ma ba a san addinin ba sai a tsakanin larabawa don yayi kokarin hakan ban da lokacin zan baka wannan dogon bayani wani lokacin ma yayi a wani a wani zama din amma yayi kokarin ya tabbatar da cewa ba wani wanda aka ba matsayi a cikin mawali wanda suke ba larabawa ba ba qurayshawa ba kai bilhasil ma musamman ma akwai su ma ruwayoyi da suka kirkiro hadisan muawiya ne amma an jingina mu annabi domin a kore mutane daga barin addinin yana daga cikin faɗin ma'awuya cewa shi baƙin mutum na san baƙaƙe yin suka ji wani shi baƙin mutum ba na son faɗa amma dai ba daɗi amma dai barin faɗa yadda ke yake ba innamal aswadu libatnihi wa kazahu bakin mutum kawai abin da ya dame shi daga cikinsa sai abu kazansa ya ce wannan ya faɗi sunan al'aura daga ya ci sai kuma ya kada amma ya faɗa da kalma kuma suka ce hadisi ne innamal aswadu libatnihi wa kazahu kawai shi bakin mutum abin da ya dame shi kenan kuma har wala al-aswadu idza dahal madinata saraka wa idza shabi'a zana bakin mutum ya shiga gari ya shiga sata ne in kuma ya ce koshi zina tsaye hadisin muawiya yau a littattafan mutane ka ji an ce maka annabi ya fara muawiya ya fara to kai bakin mutum in aka karanta maka wannan aka ce hadisin annabi ne zaka shiga musulunci ainihin gaban kabilanci zai kare a gaban kabilancin ƙuraishu a mai da addinin hatta ma ya a cikin wani wasiƙa ta sa yake cewa ya yi burin ma wane cikin magabata ya mai da ayan miras a kan larabawa kawai koma bayan wanda ke baba larabe wato lil zakar misal hazir unsayin sai a ce lil arabi faqad dunal ajab da kuma ya zauna da su wani sun faɗa kuma ku ɗauka wallahi da wannan tsini-tsinin da ake ma'ali da ya dawwama da duk lokacin da aka faɗi sunan ali sai dai a zage shi kawai a ce wannan kawai maƙin allah maƙin annabi da yanzu ina addinin yake kuna tsammanin da yanzu ma musulunci zai shigo wajen mu ba ma zai shigo wajen mu ba in ko ya shigo yanzu za a ta fita munan munan hasatan mu da muke nan kasar hausa to da ainihin addinin nan bai zo ba kun san dauran da kuma wannan wuri muhalli ya ya bayar na yada addinin nan da addinin nan ya zo nan daga nan ne ya gabas daga nan muka kai addini sudan daga nan har habasha sannan kuma daga nan ya kudu har mozambique da south africa duk daga nan ne tushe ba daga ba daga hijaz ya je musu daga nan ne to da ainihin addinin ya zo da cewa ga ga matsayin kuku da cin abinci da abu kaza shine kawai abin da ya dame ku ku dabbobi kenan ka san abin da ya dame bunsuru kenan ko daga ya ci sai kuma yi wannan to sai aka ce shi ma bakin mutum haka ne yake bakin mutum bunsuru ne ya ci ya yi kaza da wannan kabilancin na su ma'awaya shi ya tabbata da ba mu san addinin musulunci in ma ba a dawo da hubar ba in ba din ba zai yiwu ba to da an jirkita addini ko da alkur'ani yana nan sai a karanta shi a bashi wani fassara to amma su wa'annan su suka ceci addini da da lokaci da na bayyana kuma yadda ainihin shi kuma jihadin imam zainal abidin wajen ceton addinin a yayin da suke sarautansu da kuma yadda ainihin imam bakir ya tattara addinin nan ya taskace ɗansa ja'far sadiq ya gada da kuma lokacin yadda ainihin imam ja'far sadiq ya yada addinin nan da yadda duk wa'annan da ake ce musu imam wani imam wani duk suna da sila da ɗaukan ilimi daga imam ja'far sadiq wanda yake nufin da ba don wannan gidan ba da ba addini wane ne cikin imam wani da imam wani da imam wani da ake bi wanda ke baya da sila da imam ja'far sadiq babu ko dai ya yi karatu wajensa kai tsaye ko kuma ya karatu wajen almajirinsa su suka ceci addini sauraka ga yau wanda mutum yake buka yake ganin cewa yau zai magana har ya ne ya daidaita wa'annan mutane da kowa da kowa ya ce darajarsu daya muci masa baka san baka san baka san hakikanin abin da ya faru in ka jahilta duba yana na auci haq yana da ahalinsa batil yana da ahalinsa kuma haq bai zama batil batil kuma bai zama haq zabi ne ke gare ka mun gode ma Allah ta'ala da Allah ta'ala ya nuna mana hanya ya nuna mana ma'abutan hanya din muna fata Allah ta'ala ya rayar da mu akai ya matar da mu a kai ya kuma tashe mu a kai assalamu alaika ya abu abdullah wa ala larwahi lati halal bi fina'ik alaika minni salamu allahi abadan ma baqitu wa baqiya al-layl wa nahar wala ja'ala wala ja'alahu allah akhir al-ahd minni li ziyaratikum السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته bayan sallah insha Allah za mu karanta ziyarori bayan sallah insha Allah za mu karanta ziyarori bayan sallah insha Allah za mu karanta ziyarori bayan sallah insha Allah za mu karanta ziyarori bayan sallah insha Allah za mu karanta ziyarori bayan sallah insha Allah za mu karanta ziyarori bayan sallah insha Allah za mu karanta ziyarori bayan sallah insha Allah za mu karanta ziyarori bayan sallah insha Allah za mu karanta ziyarori bayan sallah insha Allah za mu karanta ziyarori bayan sallah insha Allah za mu karanta ziyarori bayan sallah insha Allah za mu karanta ziyarori bayan